الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo kuma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 27 ga watan sha'aban shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma uku ga watan shida shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka yi gabata نعم wai misali mutum ne masbuki raka ana ko samu da shi amma iya da misali kai ne ka zo masallaci limamin ya rigaye ka da wata raka'a daga cikin raka'o'i maimakon sallah ta cika ya zo da raka'a ta hudu misali a sallah asabar ko la'asar ko isha kai baka nan an yi raka'a ta kuma ka tabbata wannan ta biyar kari ne zai sallah ta cika wannan kasancewar duk lokacin da mai sallah ya tabbata abin da limami zai zo da shi ƙari ne zai yi to baya halatta ya tashi ya bi shi zama zai yi sai ya masa tasbihi in ya masa tasbihi in ya dawo falillahi alhamdu idan bai dawo ba ba zai tashi ya bi shi ba sai ya jiransa idan ya ya zo da wannan raka'a da ya ƙare in ya salamce sannan a tabbatar masa cewa ya yi ƙari a cikin sallar in ya so a duka a yi sujada ba a wannan ƙari da limami ya kai in ka tashi ka zo da shi baya tsaya maka matsayin raka'ar da ake bin ka wadda ta huce maka dole sai ka zo da abin da ya rage maka domin raka'a ta farko ta huce maka wannan ta hudu da limami ya wanda ta biyar inda liman ya zo da ita kai a matsayin ta hudu a matsayin ƙari ne in ka tabbata ƙari ne baya halatta ka tashi ka shi wasu malamai suna ganin cewa in kana kokwantan abin da ya sa zai zo da wannan tabiyar in kana iya tashi ka shi kenan mai yiwa ya jefar da wata raka'a daga cikin raka'o'in zai zo da wata a madadinta amma in ka tabbata ƙari ne baya halatta ka tashi ka shi na'am kamar ba tare da ni ba bayanin ya gabata duk wanda ya kashe mumini akan kuskure iya abin da yake kansa ya biya diya sannan kuma ya yi kafara tsakanin shi da ubangijinsa ya yantar da bawa mumini in bai samu bawan da zai yantar da shi ya yi azumi sittin a jere haka allah ya ambata a cikin suratun nisa kisa na kuskure ko ma ta yaya yake na abin da zai yi shi limamin sai ya jefar da wannan raka'a wadda bai karanta fatiha ba amma mu don bai karanta fatiha ba inda yana bayan liman karatun da liman yake shi ne karatu da yake an so in limami yana koyi karatu ka karanta fatiha da abin da ya sauka na alkur'ani amma don inda limami yake bayyanar da karatu wannan wajibi ne ka yi shiru ka saurara inda yake boye karatu ba dole bane ba dole ba dole bane sai ka karanta fatiha ka karanta wani abu an so ka karanta na kamar kaka a sallar juma bai keɓanta da sallar juma'a ba a daga cikin magabata irinsu abu huraira sun tafi akan cewa ko da limami yana karatu a bayyane dole ne sai ka karanta fatiha magana wadda take mafi rinjaye karatu bayan liman lokacin da limami yake bayyanar da karatu wani an shafe hukuncinsa kamar yadda shek albani ya yi bayani mai tsawo a cikin akan wannan matsala a cikin sifatu salatin nabi kwarai wannan mansuk ne da ke banta wata sallar juma'a shi abu hurera yana ganin cewa in dai kana bayan liman limami ko da yana bayyanar da karatu dole sai ka karanta fatiha a ina ya kamata karanta shi abu hurera yake cewa karanta ta a cikin zuciyarka wasu malamai suka ce in ya karanta fatiha in ya karanta aya ta farko kafin ya kata biyu kai kokari ka karanta wasu suka ce in ya yi shiru ya gama karatun fatiha kafin ya kama sura sai kai kokari ka karanta na'am wannan mayo da rani abu ne wanda yake sananne ba yau ba wanda za su ringa kiran mutum ta hanyar waya kaza da kaza kowa ya san yaudara ce cewa wasu rohannai ne kaza da kaza ne duk inda ka samu jama'a mafi yawan jama'a kowa an kiraye shi akan haka in har ya isa ya azurta wani ya azurta kai shi wai da sunan cewa su rahannai ne wai wato damar irin wani yaudarar ba kowa ke ma ba illa kasancewar galibi sai wanda bai san ba inda aka sa gaba duk mai hankali yaya za a yi wani ya zo ya ce wai zai wadatar da kai zai azurta ka a sa ka sayi wasu bakuna ka kai wai ɗaki wanda yake na sirran wanda ba wanda ke shiga ɗakin sai kai wai da sunan cewa ka so wani turare ka sanya da sauransu da wasu addu'o'i da zai baka na daban wanda ya cakuda da ayoyi na alkur'ani da sauransu wani da ya kirayi wani can muna tare da shi ya bani da saurara da ya sa mai lebur wacce ya yi masa ima zaka gama yanzu za mu tafi maka domin mai sallah mu dawo har yake faɗa masa wai su wai a zamanin annabi sulaiman wai suna samari wai da shekarar shi ko dubu da nawa wannan dubu nawa to duk nauyi ne wanda yake na yaudara za ka je harshen nashi wani sakwatanci ne ya ma mutane da dama wanda a farkon ya kiraye ka zai yi ta maka wasu addu'a da wasu ayoyi ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan lalle nan da kusan wata biyar zuwa shida ya taba kira nan ni na yi zaton tambaya ce zai yi ya ringa yawan wannan surutai ya kama wannan aya sai na kashe shi ba ba ni lokacin ka to haka suke irin waɗannan al'amura mutum da yawa za ka ji an ce an kiraye shi akan wani sai ya ce ka tura masa kaza farko ya ce akwai wani turare da za a saya ya ce kaza ne a indiya ake samun shi a ina in ba kun samu ba ga inda za a samu a tura masa kuɗi akan wannan lamba ta waya wani gun a nemi jika biyu a farko a nemi jika goma a nemi zuwa hamsin an ce akwai wanda ya tura musu kuɗi sama da dari biyar tukun daga baya aka fahimci cewa ga yanayin da ake ciki a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul kafala mun karanta baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na halaccin lamun cewa game da ramce da bashi da gangan jiki ko kuma abin da yake wannan haka mun yi bayani a baya in aka ce ramce yana da bambanci da bashi galibin ramce yana kasancewa ga wanda ke da abu kafin nashi ya shigo hannu ya ramta da zarar nashi ya shigo hannu ya dauka ya bada shi kuma galibi bashi yana kasancewa ga wanda ba shi da abu an gane ko galibi bashi wani lokaci yana kasancewa ga wanda ba shi da abu kenan amma shi ramce ma'ana ba ni kafin da shi gida kaga a gida kana da shi illa kasancewar a nan kin baka da shi kenan nan sai ka ramta ana zuwa gida ka dauka ka bada to shine wannan kafala tana kasancewa in ma da gangan jiki ko kuma da wani abin da yake yawon ci haka shine muka wuce da hadisin da abu huraira Allah in kara masa yadda ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata wani mutum daga cikin banu Isra'il wanda wani ya nemi ya ramta masa dinare dubu shi ma daga cikin banu Isra'il shi wanda za a rinci kudinsa ya nemi cewa a zo masa da shaidu da zai tabbatar musu cewa ya ranta masa dinare dubu wanda zai ramci kudin sai ya ce kafa billahi shahida ai Allah ya isa ya zamanto mai shaida cewa na ramci kudinka waye fa Allah a matsayin mai shaida wanda duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai baya fakuwa gare shi shine yace masa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zamanto mai shaida tsakani na da kai cewa na rinci kudin ka dinari dubu ya yadda da haka sai ce masa to fati ni bil kafil zomun da lamini wanda zai lamunci wannan dukiya da zan dauka in baka in har baka dawo mun da ita kenan shi na sani sai ce kafa billahi kafila ya ce Allah ya isa ya zamanto lamini Allah ya isa a matsayin lamini ya ce kwarai kayi gaskiya babu laminin da ya wuce ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin nan sai ya ɗauki dinari dubu ya bashi aka yanke lokaci rana kaza zai dawo masa da kudadensa shine da ranar ta yi ya je ya biya bukatunsa lokacin dawo da kudi ya yi ya zo gabar teku tashar su ta jiragen ruwa ya nemi jirgin da zai hau ya zo ya kawo ma wannan mai kudi kudinsa allah ya kaddara cewa bai samu jirgin da zai hau ba shi kuma ranar da aka yanke alkawarin da aka yi ya cika me za a yi sai ya samu koren icce ya rarike cikinsa ya yi kofa sai ya cusa wannan dinari dubu ya rubuta takarda daga wani zuwa wani kudinka ne da na ramta lokaci kaza kaji kaji uzurin da ya sa sai ya nani wannan kofar sai ya jefa wannan koren icce a cikin teku lokacin da ya jefa sai ya ce ya Allah ya ce kai ka san da cewa na ramci kudin wani dinare dubu ya nemi cewa in zo masa da lamini na ce kai kai ne matsayin lamini a kaina kai ne matsayin lamini na kuma ya nemi ce ya yarda da kai ya nemi cewa in zo masa da shaidu na ce kama billahi shaida Allah ya isa a matsayin mai shaida ya yarda da kai a matsayin mai shaida ya ce ya Allah kuma ka san halin da nake ciki nayi nayi in samu jirgin da zan hau in kai masa kudinsa in aika masa kudinsa ban samu ba ya ce ya Allah na baka ajiyar wannan dinari dubu a cikin wannan kore ya Allah ka isar masa ya jefa wannan a cikin teku koren icce sai ya rime ya tafi amma kuma bai gushe ba yana neman wani jirgi da zai hau har aka kai lokacin da ya samu wani jirgi ya hau lokacin da ya tafi shi wannan mutumin da aka rumci kudinsa ya fito yana jiran cewa watakila wani jirgi zai zo a yanzu kenan zai zo masa da sabon kudadensa bai ga wani jirgi da ya zo a lokacin nan sai ya ga wannan koren icci wanda dukiyar ke cikinsa sai ya ɗauka a matsayin wato makamashi ne da zai kai ma iyalinsa lokacin da ya tafi gida ya sanya zarto ya fuskara wannan icce shine ya ce falamma na sharaha an gane ko ma'akuzin ne minar mishar mishar shine zarto ko ka ce si ya yanka wannan icce waje dalmala wasu sahifa sai ya samu wannan dinari dubu a cikin koren icce kuma da takarda cewa wane ne ya aiko da suna wato kudin da ya rauta bayan haka sannan shi wanda ya ramta masa wanda ya ramci wannan kudi sai ya iso da ya zo gunsa sai ya kawo masa dinari dubu na daban sai ce wallahi kaji kaji na yi famar na samu jirgin da zan aiko maka wannan kudi ban samu ba sai jirgin da kawai na zo da shi a cikin wannan lokaci shi kadai ne a wannan yini sai shi ya ce masa halkunta ba asta ilayya bishai shi ko ka aiko mun wani abu sakon wani abu sai ya bashi labarin cewa eh shi ne bai samu abun hawa in ba wannan abun hawa da ya zo da shi ba sai ya ce masa to lalle wato ubangijin da fa inna allaha qad adda anka allazi ba asta ila fil ba wato ubangijin da ka hada ni da shi a matsayin mai shaida kuma shine matsayin lamuninka to ya isar mun da wato waɗannan kudade nawa sai ce masa fansar bil alfi dinari rashida koma kan hanyar ka da wannan dinari dubu ubangijinka ya isar min da saƙon da ka aiko kaga wannan kafala ce kenan wato bilmal an gane ko kenan a nan in za a wannan yana nuna mana in za a karɓi dukiyarka misali a matsayin bashi ko ramce to a nan ka nemi shaidu a farko bayan an nemi shaidu a farko idan baka yarda da wannan mutum ka amince masa to hallo ka nemi lamini ka nemi wani lamini kenan wanda shine zai tsaya matsayinsa in bai dawo maka da wannan kudi kenan wani ka sani za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مسرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورث والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما, لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد وابن عبد الرحمن الهميري عن انس رضي الله عنه انه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم وابن سليمان الأحول أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش بين قريش والأنصار في داري malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar Ubangiji ta'ala mai girma da ɗaukaka wallazina aqadat aymanukum ko kuma aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum ubangiji ta'ala na faɗa waɗanda wato hannayenku na dama suka kullu da juna ko kuma wanda alkawali ya tabbata tsakaninku da su domin duk lokacin da aka yi irin wannan wato alhin ko wannan alkawali to akan haɗa hannun dama a jimki wanda wannan haɗa hannu yana nuna ka yarda ka amince kuma ka ba da goyon bayanka da haɗin kanka ɗari saman ɗari a kan wannan alkawari da aka kulla lafazin aiman jam'i ne na yamin na daga cikin ma'ani na yamin shine hannun dama shine ubangiji ta'ala ya ce wallazina aqadat aymanukum wato waɗanda hannayenku na dama suka kullu da juna tare da nasu ubangiji ta'ala ya ce fa'atuhum nasibahum wato ku ba su rabansu na gado an gane ko ku ba su rabansu shine a nan malam sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda na faɗa cewa faɗar ubangiji ta'ala wali kullin ja'alna mawaliya cewa na ga kowane ɗaya daga cikin maza da mata ubangiji ta'ala ya ce ja'alina mawaliya wato mun sanya masa mawaliya wato su ne magada shi ne ya ce ai warasa su ne magada an gane ku kowane ɗaya daga cikin maza da mata ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya masa magada ba yadda za a yi mutum ya mutu ya zamanto ba ya da mai gado ko ba ka da wanda yake mai gado wanda yake na kusa da kai to akwai baitul mali wanda a ƙarshe ita ake mayar da dukiya shi ne ce wato ko wani kulle ubangiji ta'ala ya ce na ga kowane ɗaya daga cikin maza da mata ja'alna mawaliya mun sanya masa makusanta wato su ne magada sai ce wallazina aqadat aymanukum ubangiji ta'ala ya ce waɗanda wato alƙawullanku suka tabbata tsakaninku da su ko kuma hannayenku na dama suka kulli da juna da nasu kenan akan wannan alƙawali da kuwa kulla fa'atuhum nasibahum ubangiji ta'ala ya ce ku ba su rabonsu abdullahi dan abbas ya ce kanal muhajiruna wato waɗanda suka yi hijira zuwa madina wanda galibinsu kuma mutanen makka ne لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة lokacin da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a birnin Madina warith al-muhajirul ansariya wato wanda yayi hijira yakan gaji mutumin Madina duna zawi rahimi banda waɗanda suke wato ma'abuta zumuntarsa ma'ana waɗanda suke makusantansa lil'ukuwati lati akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a bainahu a sababin yan uwantaka wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla tsakankaninsu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya isa birnin Madina galibin mutanen makka muminai sun yi hijira sun tarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama birnin madina su yan madina yan gari ne waɗannan kuma galibin su baki ne bako kuma yana buƙatar taimako da agari musamman irin bakin wannan lokaci domin sun baro dukiyarsu da iyalinsu sun zo birnin madina a matsayin suna matsayin baki wasu ba su da abin da za su yi wani abincin da zai ci masu yan taimaka masa hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci manzan Allah sai ya kamo hannun muhajir wanda yi hijira sai ya kamo hannun ɗaya daga cikin mutanen madina manzon Allah sai ya ce na haɗa in uwantaka tsakaninka da shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa kulla kawanci da yan uwantaka tsakankanin su sai da ya haɗa tsakanin sama da mutum tamanin to a sababin wannan yan uwantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kulla wato shi wannan ansari mutumin madina ko shi wannan almuhajir in ɗaya ya mutu daga cikinsu to wannan ɗan uwan nashi wanda aka kulla wannan yan uwantaka shi zai gaje shi ba dange shi ba waɗanda suke mutu saboda ƙarfin wannan yan uwantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kulla a farko in ɗaya ya mutu daga cikinsu wannan ɗan uwan nasa shi zai gaje shi ba dange shi ba waɗanda suke mutu shine yace warifal muhajirul ansariya shi wannan muhajir yakan gaji mutumin madina duna zawi rahimi ba danginsa ba waɗanda suke na kusa shi da sai yace falamma nazalat lokacin da fadar Allah subhanahu wata'ala ta sauka wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم inna allaha kana ala kulli shay'in shahida ubangiji ta'ala ya ce wali kullin naga kowane daya daga cikin maza da mata ja'alna mawaliya ubangiji ta'ala ya ce mun sanya masa magada mimma taraka alwalidani wal aqrabuna daga cikin abinda wato mahaifa suka bari uwa ko uba wal aqrabun da dangi waɗanda suke na kusa wanda mutum yake da gadarsu an gane ku sai ce wallazina aqadat aymanukum ko kuma wallazina aqadat aymanukum wanda hannayenku na dama suka kullu da nasu akan wannan alkawari da yan uwantaka da aka kulla ubangiji ta'ala ya ce fa atuhum nasibahum ku ba su rabon su fa atuhum nasibahum shine yace ai illan nasra war rifadata wan nasiha iya abin da ya rage wato shine taimaka ma juna warrifada da agaza ma juna in mutum yana buƙatar taimako na dukiya ko na ƙarfin jiki ka taimaka masa wannan nasiha da gargadi shine iya abin da ya rage sai ya ce wa kar za an gane ko na sakar kenan wali kullun ja'alna ita ta shafe wannan gado kamar yadda abdullahi dan abbas anan ya ce lokacin da ita wannan aya ta sauka wali kullun ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabu na ga kowane daya daga cikin maza da mata ubangiji ta'ala ya ce mun sanya masa magada daga cikin abinda uwa da uba suka bari ko kuma abinda dangi na kusa wanda mutum yake da gadar su sai ce su kuma wallazina aqadat aymanukum wanda hannayenku na dama suka kullu da nasu akan wannan alkawari fa atuhum nasibahum ku ba su rabansu menene rabansu shine an-nasra kenan taimaka ma juna warrifada shine yace da agaji ma'ana in mutum yana da bukatar a taimaka masa ko bangaren dukiya a taimaka masa sai ce wa nasiha da gargadi sai ce wa kar zahabar miras gadan wato ya tafi kenan ubangiji ta'ala ya shafe shi wa yusi lahu sai dai wato shi wanda aka kulla yan uwantakar kafin Allah ya masa rasuwa sai ya wasiya idan na mutu a cikin dukiya ta wane a ɗauki kaza a bashi tare da cewa wasu malamai suna ganin ayar da ta shafi ita wannan yan uwantaka ayar da ke cikin suratul anfal ubangiji ta'ala na faɗa wallazina amanu min ba'd wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala na faɗa wallazina jahadu min wallazina amanu min ba'du waɗanda suka yi imani da ubangijinsu min ba'du bayan kenan wannan hijira da aka yi wa jahadu ma'akum kuma suka yi jihadi tare da ku ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika min waɗannan suna tare da ku bayan da duk wanda ya yi imani da Allah in dai ya ƙi yin hijira zuwa Madina to Ubangiji ta'ala ya faɗa babu wani alwalaci tsakankanin shi da mu'mini kamar yadda ya faɗa innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم سيتي والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم سيتي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ubangiji ta'ala ya ce ma'abuta zumunta ma'ana dangi na kusa ubangiji ta'ala ya ce ba'abu shashensu aula shi ya fi cancanta bi ba'abu game da gadar shashi fi kitabin lahi a cikin hukuncin Allah wanda yake dan uwanka na kusa to shi ya fi cancanta ya gaje ka a cikin hukuncin Allah wannan aya alamai suka ce ta shafe ita wannan gajejeniya wadda ta kasance tsakankanin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla yan uwantaka tsakanin su a farkon musulunci to shi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda anan sai ya ce wali kullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun yace na saka kenan ita wannan aya farkon ta shi ya shafe wannan ya shafe wannan gajejeniya tsakanin al-muhajir wal ansari ubangiji ta'ala sai ce wallazi na aqadat aymanukum wanda hannayenku na dama da nasu suka kullu da juna ubangiji ta'ala ya ce fa atuhum nasibahum ku basu wato rabon su menene rabon su abdullahi dan abbas ya ce illan nasra shine wato taimako kamar yadda ya ce wa in istansarukum fid dini fa alaykumun nasr in har sun nemi taimakon ku da agajin ku fid dini game da addinin da ya hada ku ubangiji ta'ala ya ce fa'alaikumun nasuru na kanku ku taimaka musu illa ala qaumi bainakum wa bainahum misa sai dai in akan mutanen da ke akwai alkawari tsakanin ku da su ne to wannan ba za ku taimaka musu to shine yace war rifada wato da taimako ar rifada shine ma'ana taimako na bangaren dukiya sai ce wan nasiha wato da galgadi sai ce wa kadar zahabar miras wannan gado wato ya riga ya bushe tsakanin almuhajir wal ansari ubangiji ta'ala ya shafe shi sai ce wa yusi da usidi shi wato yayi wasiya cewa wani a cikin dukiya ta a dauka za a bashi bayan raina to shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa qadima alaina Abdurrahman ibn Auf wato abdulrahman ibn auf allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna ya ce ya iso gare mu birnin madina ba a ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bainahu wa baina sa'ad ibn rabi manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kulla yan uwantaka tsakaninsa da sa'ad ibn rabi shi sa'ad ibn rabi ansari ne ma'ana mutumin madina ne shi ko abdurrahman ibn auf muhajir ne manzon Allah ya kamo hannun abdurrahman ibn auf ya kamo hannun sa'ad ibn rabi manzon Allah ya hada tsakanin su yace dan uwa yake gare ka a lokacin nan kamar yadda hadisin ya gabata sa'ad ibn rabi Allah ya kara masa yadda sai ya faɗa ga ɗan uwansa abdurrahman ibn auf ya ce masa ina da mata guda biyu je ka ka gansu wadda ta kayatar da kai daga cikinsu ka bani labari zan sake ta in ta gama idda ka aure ta ya ce kuma yana da dukiya ya ce zan raba dukiya ta tsakiya in baka rabi abdurrahman dan auf allah ya kara masa yadda ya ce iyalinka rike su ci gaba da rike su allah ya sanya albarka a cikinsu ya ce dukiya kuma rike dukiyarka Allah ya sanya albarka a cikinta a nuna mun hanyar kasuwa a nuna masa hanyar kasuwa aka nuna masa ya je yana dan sayi da sayarwa kwana biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdurrahman da wani abun wato za'afaran a hannunsa a jikinsa manzo Allah sai yake tambayar shi me ya faru nake ganin wannan kayan mata a jikinka kamar misali a matsayinka na namiji a ga lalle a jikinka sai ce ya rasulullahi aure nayi sai yake ce masa wani dan uwa sai mazan Allah ya ce masa ya ce masa nawa ka biya sadaki sai ya ce kaza na biya mazan Allah sai ya ce masa Allah ya sanya albarka zai ce masa aulim walau bisha mazan Allah ya ce iwa lima ko da rago ne ka yanka shi ne wani dan uwa wani ya aure bai gaya masa ba ya walima da yake cewa wani yanzu baka gaya mu yace ana zaune a Madina Abdulrahman ya yi aure maza Allah bai sani ba dole yana gaya maka to shine a nan wato a wannan zafaran da maza Allah ya gani a jikin shi malamai suka ce a'a ba takanas ba ne ba ya dauka ya shafa a jikinsa mai yiwa a jikin amarya ya goga kamar yadda wasu suke kafa hujja da shi waya akan cewa lalle ga ango yana da asali sama ango lalle al'ada ne in ya wuhinta game da wasu abubuwa na haramci haduwar maza da mata da wani kiɗe-kiɗe da sauransu to wani ana iya barin shi matsayin al'ada shi ma ba ya zo ba ya sanya lalle hannun shi ya ja da sauransu a in ma ya dan tsoma hannun shi haka wannan duka ba matsala ba ne ba in ya wuhinta game da irin abubuwan da ake a nan a yau wannan abubuwa da ake a yau sun tabbatar da wannan al'ada ta haramta saboda akwai kiɗe-kiɗe da wani watsa kuɗi da wani haɗuwar maza da mata to shi ne a lokacin nan kaga shi sa'ad ibn rabi allah ya ƙara masa yadda da aka kulla wannan yan uwantaka ga irin karamcin da ya ma dan uwan nasa ya ce masa je ka kadiba a cikin mata na wadda ta kayatar da kai ka bani labari in sake ta in ta gama idda ka aure ta kuma ga dukiyata zan raba ta tsakiya in ba ka rai gaba daya abdurrahman ibn auf Allah ya kara masa yadda ya ce a to kaga irin wannan martaba ta imani ba kowa bane zai iya kai ta ba kowa ba ne ba misali ai da ya auri matar fa yana son ta wane ne zai iya saki a kuma ga dukiya ba yanda yanda ka san tambarin kuɗi daga cikin zukatan jama'a aka fito shi aka dauka wani kafin ka raba shi da dala shakaki ne to amma anan duk abin da ya mallaka ba gaba daya ya ce zai raba tsakiya ya ba shi rabi to wani yau ya kasa abin da ya mallaka kashi dari ya dau kashi ɗaya ya bada ba ba zai bada ba duk abin da kuke tsakaninka da shi sai dai in an dafa abinci ka ci sannan malam ya zo da hadisi na uku a baban hadisin wato asim ibn suleiman ke faɗa cewa na faɗa ga anas dan malik allah ya kara masa yadda a balagaka annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala la hilfa fil islam yace wai shin labari ya cin maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa lahil fil islam babu wani ƙawance a musulunci da za a ce an kulla idan aka ce alhilf shine ƙawance an gane ko shine ya ce shin labari bai cin maka ba cewa manzon Allah ya faɗa lahil fil islami ba maganar ƙawance a cikin musulunci wanda wannan hadisi hadisi ne na cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wato su mutanen wato lokacin da wato hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta jubair ibn mu'im Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la hilfa fil islami ba maganar kulla kawanci a musulunci sai ya ce wa ayyu ma hilfin kana fil jahiliya lam yazidhu al islamu illa shidda duk wani kawanci wanda ya kasance a jahiliya to musulunci da ya zo bai dada masa komai face karfi da kara wato dankon wannan kawance da aka kulla amma a musulunci ba maganar wani kawance me ake nihi a nan kasancewar kawancen da manzan Allah sallallahu a musulunci kawance wato yan uwantaka ta musulunci abubuwan da musulunci ya zo da su to ya isa ya wadatu game da wannan kawance da ake kullawa a jahiliya yasa saboda shi wannan kawance na jahiliya da ake kulla shi ana kulla shi ne akan wasu hukunce-hukunce da wasu ƙa'idodi wanda wasu ƙa'idodin kuma sun ci karo da addini gane to amma da musulunci ya zo ya tabbatar da cewa muminai yan uwan juna ne kenan wannan maganar kawance da ake kulla shi a jahiliya babu shi tuntunin musulunci ya mai da duk inda musulmi yake dan uwan musulmi ne shine anan malamai suka ce sai ana sai ce qad halafa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama baina quraish wal ansar fi dari ana sai ce tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya kulla kawance tsakanin ƙuraishawa da mutanen madina a cikin gidana kaga shi a nan anas dan malik yana tabbatar ma asim ibn suleiman cewa manzon allah ya kulla kawance tsakanin ƙuraishawa da mutanen madina a cikin gidansa da ya masa tambaya ya ce wai shin labari bai ci maka wa manzon allah ya faɗa ya ce la hilfa fil islam to don haka malamai suka ce babu cin karo da juna tsakanin shi wannan hadisi na asim da wannan fada ta anas dan malik yasa saboda anan da yace la hilfa fil islami babu wani kawance a cikin musulunci ma'ana irin kawancen da aka kasance ana kullawa a lokacin jahiliya musulunci da ya zo ya mai da musulmi yan uwan juna ne kenan ba maganar sai an zo an kulla wani kawance da sauransu wannan yan uwantaka ta musulunci kadai ta wadatu don haka shi kuma wannan yana nuna lalle manzo Allah sallallahu alaihi ya kulla wannan kawance a farkon wato musulunci lokacin da aka yi hijira zuwa Madina to don haka wasu malamai kamar yadda magabata suka dan samu sabani game da to iya bambancin kawance wanda yake na jahiliya da wanda yake na musulunci daga wani lokaci wato abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda shi ya tafi akan cewa gabanin saukar ita wannan aya an gane ko ita wannan wali kullun ja'alna mawaliya min matar kalwalidani wal aqrabu gabanin saukar wannan aya duk kawancen da aka kulla to wannan kawance ne kenan wanda yake na jahiliya amma bayanta kenan babu wani kawance aliyu dan abi dalib Allah ya kara masa yadda shi yana ganin cewa gabanin saukar surat quraish wato ita ce da ilafi quraish an gane ko kafin ko kuma mu ce suratu shita kafin saukarta umar Allah ya kara masa yadda ya ce duk kawancen da aka kulla kafin sulhul hudaybiya shekara ta shida kenan da hijira duk kawancen da aka kulla to wannan kawance ne kenan wanda yake wannan amma bayan shi yace ba maganar wani kawance bayan sulhul hudaybiya tare da cewa wannan fada ta uku ita ce kamar yadda malamai suke ganin cewa ta fi kusa to shine a nan babu cin karo da juna kenan da yace la hilfa fil islami babu maganar wani kawance wato a musulunci shi kuma kasancewar lokacin da wato kabila ta aus suka yi nihin kulla kawanci tsakaninsu da ammar ibn yasir manzo Allah ya ce a lahir fabil islam ba wani kawanci a cikin musulunci kenan in uwantakar da musulunci ya tabbatar tsakankanin muminai wannan kadai ta wadatu sabani ga shi wannan kawance da ake kullawa a jahiliya ana kulla shi ne akan wasu ka'idodi wanda wasu daga cikin ka'idodin sun saba ma addini a takaice shi wannan malam ya shigo da shi a cikin wato kitabul kafala a cikin kitabul kafala wannan yana yake nuna mana cewa irin wannan kamar yadda kenan mutum yake wannan lazumtar kamar yadda gado yake lazumtar shi wannan kamar yadda wato ita kafala mutum ya lazumci wata dukiya ce ba tare da wata masanya saboda neman lada kamar yanzu misali mutum ne yake buƙatar a ramta masa miliyan guda shi baya da fuskar da za a dau miliyan a bashi to amma kai kana da alhurma a wajen mai dukiyar in kai tsaye a matsayin lamini zai iya ɗauka ya bashi kaga a nan ka je ka ɗauki wani nauyi na cewa a ramta mawa ne in bai biya ba ni zan biya kaga a nan tsakaninka da Allah ne fi sabilillahi neman sakamako ne kake na lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ka tsaya ma dan uwanka domin a taimaka masa a bashi bashi ba dan ya ɗau wani abu ya baka ba to kamar yadda shi ma gado an gane ko na kawance abu ne wanda mutum yake lazumtar shi abu ne wanda yake lazumta a bisa fuska wadda take ta neman lada wannan kawance da ake kullawa ana kulla shi ne ka lazumci a lazumci wannan gado za ka iya gado na in gaje ka akan neman lada tsakaninmu da ubangiji subhanahu wata'ala shine ma da ya kawo waɗannan ya zo da wannan aya da waɗannan hadisai kenan yadda suke da zumta juna kamar yadda ita ma kafala ka da zumci wata dukiya ce saboda Allah wanda in shi bai biya ba kai aka sani kai za ka biya kuma ba tare da cewa kana neman wani abu a ɗauka a baka babu man takaffala an mayyitin dainan falaisa lahu an yarji wa bihi qala al-hasan قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله فصلى, فصلى عليه قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا عمرو هو ابن دينار أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عائدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فهفى لي هفيا فعددتها فإذا هي خمسمائة, خمسمائة وقال خذ مثليها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin wanda ya lamunci biyan bashi an mayyitin a madadin wani mamaci man takaffala daina wanda ya lamunci biyan bashi an mayyitin a madadin wani mamaci cewa zai biya masa falaisa lahu an yarje to ba maganar ya dawo ya ce ya fasa ko kuma ba maganar ya dawo ga iyalin mamacin ya ce a cikin dukiyar shi a ɗauka a biya ni iya gwargwadon bashin da na biya masa gane ko falaisa lahu an yarje tana da ma'ana biyu ma'ana ta farko falaisa lahu an yarje a bai zamanto ba gare shi da zai dawo game da wannan lamunta da ya ce a ya fasa in dai ya riga ya lamunci cewa shi zai biya ma wannan mamaci bashi to maganar ya dawo bata taso ba ko kuma falaisa lahu an yarje cewa ba maganar ya dawo ya dawo ina ba maganar ya dawo wajen yan uwan mamaci ya ce a dukiyar shi a ɗauki gwalgwadon abin da na biya masa na bashi a dawo min da hakina shi ne ya ce wa bihi qala al-hasan al-hasan ibn abi al-hasan al-basri Allah ya ji kansa akan haka yake ba maganar ya dawo da baya a nan shine sai malam ya zo mana da hadisin salama ibn al-akwa Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama utiya bi janazati an zo masa wato da wani mamaci akan gadan gawa li yusalli alaiha dan yama wannan gawa sallah faqala sai manzon Allah yace hal alaihi min dai shin ko akwai bashi a kansa shi mamacin alula suka ce a'a ya rasulallahi ko dala ba abinsa fa salla alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce gaba yama wannan mamaci sallah lokacin da aka tabbatar masa cewa ba abin shi ko dala thumma utiya bi janazatin ukhra sannan sai aka zo masa da wata gawa ta daban fa qala sai manzo Allah ya faɗa hal alaihi min dai shin ko akwai bashi a kansa qalu na'am suka ce kwarai ya rasulullahi ana bin sa bashi qala sai manzon Allah yace fa sallu ala sahibikum kuma dan uwan ku sallah ni ba zan masa ba qala abu qatada abu qatada Allah ya kara masa yadda sai yace alayya dainuhu ya rasulullah yace ya manzon Allah bashin da ake bin wannan mamaci na kaina ma'ana na dauki nauyin biya masa yi masa sallah fa sallah alaihi manzon Allah ya wuce gaba ya masa sallah to don haka a nan malamai suka ce inda a ce abu da zai dawo game da wannan lamunta da ya yi na biya ma wannan mamaci bashi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ai ba zai in har ya masa sallah kenan ya yi sallah ga wanda ake bin shi bashi in har a ce shi abu da yana da damar ya dawo ya ce ya fasa wannan kafala kenan to don haka a nan malamai suka ce maganar ya dawo kenan ba maganar mutum ya dawo me yasa saboda domin ya riga ya ɗauki nauyin biyan wannan bashi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba ya masa sallah inda a ce na halatta ya dawo ya ce ya fasa wannan kafala to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai wuce gaba ya sallah domin in ya wuce gaba ya masa sallah kenan ya yi sallah ga wanda yake mai bashi inda a ce shi abu da yana da halaccin ya dawo ya ce ya fasa kenan kaga da kenan shi wannan mamaci kenan ai har yanzu akwai nauyin bashi a kansa to don haka wannan shine dalilin da alhassan albasari Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa duk wanda ya dau nauyin ya lamunci biyan bashi a madadin mamaci falaisa lahu an yarje ba maganar ya dawo to shine a nan shi abu katada ya ce alayya dainuhu ya rasulallah bashin da ake bin sa ya ce na kaina ma'ana na ɗau nauyin biya masa wa salla alaihi manzo Allah ya wuce gaba ma wannan mamaci sallah kenan a nan abin da muke so mu gane in kai kafala a madadin mamaci to ba maganar ka dawo ka ce ka fasa kuma ba maganar ka dawo wajen iyalinsa ka ce a cikin dukiyarsu a cikin dukiyar da wannan mamaci ya bari a ɗauka a biya ka an gane ko in dai har ba fi sabilillahi bane zaka biya masa wannan bashi lokacin da zaka ɗau nauyin wannan biya to sai ka gaya musu to zan biya ma mamacin ku bashi amma zan koma in karbi kayana ka fito fili ka yi bayani a lokacin nan kenan kalamunta shi wanda yake bin wannan mamaci ba shi kai ya sani in ka biya shi kun ya so kuma sai ka koma wajen dangin su wannan wannan mamaci kenan a cikin dukiyar wannan mamaci ko kuma su su rama maka wannan bashi wanda ka dau nauyin biya ma a ɗan uwansu amma in dai ka ce ka dau nauyin bashin da ake bin wani ba kai bayani ba to maganar ka dawo gunsu bata mata so ba shi wannan wanda ka kafale ka lamunci biya ma wannan mamaci ba shi inda ya yarda ya amince to shi kuma ba maganar ya dawo wajen iyalin mamaci kai ya sani sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya faɗa gare ni manzan Allah ya ce mu laukadi sha a malul baharain manzan Allah ya ce inda a ce dukiya ta baharain ta iso wanda dukiya ce wadda ake tattarowa daga birnin baharain dukiya wadda take ta tsakka da sauransu manzon Allah ya ce in a ce wannan dukiya ta Bahrain ta zo Bahrain daula ce mai zaman kanta a yau kamar yadda a wancan lokaci ma ƙasa ce ta musamman kuma har yau sunan ƙasar bai canza ba a yau ma Bahrain ake kiranta shi ne manzon Allah ya ce ma Jabir law qad ja'a malul Bahrain ya ce in a ce inda a ce dukiyar Bahrain ta iso manzon Allah ya ce kada a adaituka haka za wa haka za manzan Allah ya ce da na baka haka haka sai da manzan Allah ya maimaita su uku kamar yadda yake cikin wata riwaya manzan Allah ya ce a daituka haka za wa haka za wa haka za manzan Allah ya faɗa ma jabir falam ya shi imanul baharai wannan dukiya ta baharai bata iso birnin madina hatta kube ban nabi sallallahu alaihi wa sallama har aka karɓi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin dukiyar ta iso ubangiji ta'ala ya karbi manzansa falamma ja'a malul bahraini a lokacin da wannan dukiya ta iso amara abubakar radiyallahu anhu abubakar Allah ya kara masa yadda a lokacin nan shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi umarni ya sanya aka yi shela a birnin madina shine ya ce fanada abubakar ya sanya aka yi shela ba shi da kanshi bai yi shelar ya sa an yi shela man kana lahu inda nabi sallallahu alaihi wasallama idatun audainun ya ce duk wanda yake da wani alkawari a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa audainun ko wani bashi faliyati na to ya zo mana duk wanda ya san yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bashi ko ya san da cewa akwai wani alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa abubakar ya ce fali a ce na maza yanzu abun biya ya samu jabir ya ce fa ataituhu ya ce sai na zo masa fa qultu sai na ce masa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala li kaza wa kaza lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin Allah ya yi masa rasuwa wata rana ya ce mun kaza da kaza menene ya faɗa masa ya ce inda a ce dukiya ta Bahrain ta yi so manzon Allah ya ce masa da na baka haka haka haka manzon Allah sai da ya faɗa so ya maimaita so kaga anan abinda muke so mu gane in har iyalin mamaci sun fito dai sun yi bayani duk wanda ya san wani ya masa alkawalin kaza ko yana bin shi bashi to ya fito ya faɗa to a nan in shi mamacin ya maka alkawali kana iya fitowa ka faɗa amma fa ba maganar mutum Allah ya masa rasuwa ka zo ka ce wani fa ai kafin ya mutu ya ce zai bani kaza kaga a nan jabir ba fitowa bai sai da abubakar ya yi shela sannan ya fito ya ce eh haka ne mazala sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya mun alƙawarin kaza amma in bashi ne kake bin mamaci wannan haƙƙin ka ne ko da su iyalin mamaci ba su ce ba wanda yake bin wani bashi ya fito ya faɗa a nan kana da yancin da zaka zo ka faɗa wanan nan ina bin shi kaza da kaza lokaci kaza na bashi kaza ina da haƙƙi na kaza a gunsa in kana neman a biya ka a biya ka in kuma yafe masa zaka yi ka yafe to a nan shi jabir sai ya zo ya ce eh haka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama qala li kaza wa kaza ya ce mun kaza da kaza inda dukiyar Bahrain ta iso manzan Allah ya ce da na baka haka haka haka sai da manzan Allah ya maimaita haka din so a lokacin nan fahataliya hasiya jabir yake cewa abubakar Allah ya kara masa yadda sai hira mu wato kudaden da aka kawo ya turo haka da hannuwansa an gane ko da hannuwa ya hiro masa hirowa guda jabir ya ce fa'adattuha sai na lissafa ta fa'iza iya hamsiniya sai ga maka wato dirhami ɗari biyar an gane ko sai da ya lissafa dirhami ɗari biyar a turo wanda ya masa haka waƙada sai abubakar ya ce masa kuzmi silaiha ya ce ɗauki hallolinkin sabi tun da maza Allah ya faɗa ya ce kada a adaituka yake cewa kada a adaituka lau kadi sha amalul baharai ne kada a adaituka haka za wa haka za wa haka za sai da maza Allah ya maimaita su kenan haka za zan Allah ya turo hannuwan shi haka da na hira maka kaza to a lokacin nan abubakar da dukiyar ta zo abubakar ya hira masa da hannuwansa biyu ya ce masa lissafa shi jabir ya lissafa sai ga ya dirhami ɗari biyar sai ya ce kuma ɗauki linkinsa biyu kenan sai ya sake lissafa dubu dubu ai linkin ɗari biyar ce sau biyu kenan ya hada ya samu dubu da ɗari biyar kenan yadda ya ce haka za wa haka za wa haka za shi ne ce masa kuzmi sulaiha ya ce ɗauki linkinsa su biyu jabir allah ya ƙara masa yadda ya ɗauki linkin wannan dukiya su biyu sai da ya ɗauki wajen dirhami dubu da ɗari biyar to wannan yana nuna mana kasancewar wato yadda abubakar allah ya ƙara masa yadda yayin da ya tsaya matsayin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana a matsayin khalifarsa sai ya lamunci duk wani abu wanda yake kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na alƙawulla da ya ma jama'a ko wani bashi abubakar ya lamunci haka cewa shi zai biya da wannan dukiya ta zo abubakar Allah ya kara masa yadda ya yi shela duk wanda ya san yana da bashi abun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani alƙawari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi masa to ya zo za a cika masa wannan alƙawari to don haka abubakar Allah ya kara masa yadda ya cika ma jabir wannan alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa ya zartar da haka to wannan yana nuna mana kasancewar kamar misali shugaba yana iya yin wata kyauta daga cikin dukiya ta jama'a amma domin wata maslaha ba maslaha ba wadda take tashi ta kai shi yasa saboda jabir Allah ya kara masa yadda yana da bukatar a taimaka masa yasa saboda mahaifinsa Allah ya kara masa yadda ya mutu ya bar shi da nauyin bashi bashi da ake bin mahaifinsa kuma sannan ga yan uwa mata sai da ya bar mishi kannu wajen mace tara wanda kuma dukan a ƙarƙashin jarin suke don haka irin wannan lalle shugaba yana iya taimaka musu daga cikin wata dukiya wadda take ta ƙasa saboda wannan maslaha amma ba don maslahar kanshi ba maslaha ce ta al'umma me yasa saboda ita wannan dukiya kowa yana da haƙƙi a cikinta to shine annabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan alƙawari kafin wannan alƙawari ya cika Allah ya karbi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar ya zama khalifa Allah ya kara masa yadda wato Abubakar ya cika da wannan game da wannan alƙawari kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna wato halaccin karɓar labarin mutum ɗaya kaga jabir da ya faɗa ma abubakar allah ya ƙara masa yadda abubakar bai nemi cewa a zo masa da shaida ya yarda da wannan labari da jabir ya faɗa masa cewa manzan allah ya masa alƙawarin kaza kuma ya zartar da haka don haka anan malamai suka ce ko da abin ya shafi amfanin mutum kansa ne to wannan ba laifi ana iya kaskata shi a cika masa wannan alkawari kamar yadda abubakar Allah ya kara masa yadda ya gaskata jabir Allah ya kara masa yadda ya cika masa wannan alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك